أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda a sati da ya gabata muka tsaya a maganar da malam yake yi a kan hukuncin fitar da musulmi daga musulunci menene ya kumshi haka kuma menene yake sa a hudda mutum daga musulunci kenan hudda mutum daga musulunci abu ne wanda yake da tsari da kuma dokoki wanda shari'ar musulunci ta shan huda a kai wanda dole sai mutum ya yi ɗaya daga cikinsu tukwana kake da dama na ka hudda shi daga da'ira ta matsayin musulmi su ne wanda malamai suka rubuce-rubuce a kai wanda ake ce ma nawaqidul islam nawaqidul islam abu ne wanda suka kunshi abubuwa da dama wanda daga cikin abubuwan na farko shine shirka ga Allah subhanahu wata'ala kenan abu na farko wanda zai fara hudda mutum daga cikin musulunci shine a same shi ya aika da shirka a ita shirka abu ne wanda kullum ana bayani a kan shi shi ne ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani na bauta Allah shi yake shi kaɗai ake bauta ma shi yake halitta shi yake azurtawa shi yake hanawa shi yake komi duk abin da ka gani a duniya Allah ne shi to idan ka ɗauki wannan haƙƙi ka ba wani ba Allah ba dalilin cewa wannan bawa shi yake yin wannan abu to wannan yana fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci ko kuma a samu mutum ya yi yanka ba ga Allah ba ba saboda Allah ba ka zo yanka ka kama sunan wani ruhani ko wani aljani ko wani gumki to duk wanda ya irin wannan ko da a ce yana sallah in yi wannan aiki ya fita daga musulunci haka nan da wanda zai je kabari ya ringa roƙon kabarin akan wanda yake cikin kabarin ya bashi wani ai kaga wannan ma akwai masu yi shi ma wannan ya daga cikin shirka ga Allah subhanahu wata'ala haka nan wanda ya sanya tsakanin shi da ubangijin shi ya sanya tsani me tsani lokacin da aka tambaye mu shirkai da suka tashi ba da hujja ta suka yi ma na abuduhun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba dan wani abu muke bauta ma goma kai ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah su hujja su kenan suna nihin idan suka bauta ma gumki suka gaya ko suka mi yanka ko suka faɗi suka mi sujada shi za su gaya ma kukansu shi kuma sai kai zuwa ga Allah subhanahu wataala tunda asalin gumakan dama ai mutanen sunayen mutanen kirki ne misali gumakai na lokacin annabi nuhu wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wannan duka sunayen sunaye ne na wasu bayan Allah a wancan lokaci bayan Allah nagari bayan Allah salihai waliyan Allah subhanahu wataala yanzu bayan rasuwarsu sai shaidan ya zo ya kawata ma wa'annan mutane ya ce wa'annan bayan allah sun mutu ni zai hana ku nemo hotonsu ku ajiye a gaban ku ku- in kuka ga hoton su ya ku ringa tuna irin yadda suke bauta ma Allah ya ku ringa kwaikwayon abin da suke yi kuna bauta ma Allah subhanahu wataala kaga da wari dubara da ya zo musu da ita kenan su kuma suka dauka kawai sai su zo sai suka sassaka su tunda lokacin nan babu hoto sai suka sassaka suka yi sassake na gumki sai suka ka suka aji a gaban su kawai a cikin masallaci inda suke ibada yanzu kawai su a lokacin nan mutanen da suka yi wannan aiki suna kallon wa'annan mutanen matsayin bayi na gari wanda s- ake koyan ibada a wajensu in suka kalli wannan gumkin nasu sai su tuna yadda suke yi su mahaisarin da yi wannan ita ce ide idan da suka samu a lokacin bayan shekaru wannan shaidan ɗin da ya sa suka yi wannan sai ya dawo wajen jikokin jikokinsu sai ya ce musu kuwa shirme ne kuke yi kakannin kuwa waɗannan gumakan suke bauta ma ba wani suke bauta ma ba wanda ko gani a masallaci wannan aji su ne ake bauta ma ba kuwa ba ake bauta ma ba shi ke ne suka fara bauta ma kuma muharin da aka fara samun wata gunki haka silata da uzza da manata su ma bayan Allah ne a garin Makka waɗanda idan baki suka zo ziyartar ɗakin Allah su waɗannan bayan Allah silata da uzza da manata su suke ƙoƙarin musu hidima suke kyautata musu suke sarke baki suke ba su abinci suke kulawa da su bayan shekaru da suka rasu shine sai aka zo aka yi gumkinsu sai aka shiga bauta ma gumkin kuma su ma kaga asalin bauta ma bauta musu da aka rufe a fara'aitun lata wal uzza wa manata salisatar ukhra alakum mutakar wala hurunta tilka izan kismatun jiza kaga su ma a wannan lokaci suna kokarin bauta musu ne gani suke kamar ba a iya zuwa ga Allah kai tsaye ba shi yasa yake faɗa a cikin suratul suratul sad yake cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida su suke mamaki yanzu ubangijin za a sa shi ɗaya tak ci inna haza da shaidun ujab ai wannan abin mamaki ne yaya za a ce ubangiji ɗaya tak za a bauta ma ba a yi biye biye ba su suke mamaki su ke ta inna haza da shaidun ujab wanɗan almalaku minhum a nimshu wasbiru ala alihatikum inna haza da shaidun yura to wannan yana daga cikin abin da yake warware ma mutum a imani ya kasance ya yarda daga musulunci daga cikin abin da yake warware a musuluncin mutum shi ne kaga kafiri tsantsar kahuri ka ringa cewa an ya wannan abin kawurci ne kuwa misali mutum ya waɗi maganganu mummunan maganganu akan allah da manzala sallallahu alaihi wasallam yana haka shakka akan kafiri ne mutum ya walakanta alkur'ani haka shakka akan kawuri ne mutum ya yi yanka wajen yankan ya kama sunan wani ruhani ko aljani ko wani mala'ika kai shakka akan cewa kafiri ne mutum ya waɗe ma gumki sujada yana bauta ma gumki yana neman taimako yan shi ka ringa shakka akan cewa an ya huta daga musulunci ko bai huta ba to yin wannan shakkai akan cewa an ya kafirta wannan shakka kafirci idan mutum ya bayyana kafirci kai sai kafirci ya bayyana karara ba a shakka akan cewa wannan kafirci ba a shakka yanzu misali ka ringa tunanin fir'auna ba ba kafiri bane to kaga shi in ka hudda shi daga kafirci kai ka shiga ciki amen in shi ya hudo kai ka fada ai akwai wanda suke da wannan tunanin ai fir'auna ya musulunta kayan ya mutu kaga wannan duka tunani ne na banza rudu ne na shaitan na wasu wanda suke neman sama shakka domin musulunci kai warware ba a so ka samu shakka akan wanda ya tozar da musulunci ka samu shakka akan cewa ya bar musulunci kawai in mutum ya aikata kai tsaye ka waɗe kai tsaye ka kai shakka ko mutum ya ce kawai sallah ba farilla ba ce kai tsaye ga yami ya sake kalmar shahada duk wanda ya wannan magana wani ya ce misali azumi ba farilla ba ne ya sake kalmar shahada ba da zakka ba dole ba ne ba wajibi ba ne ga wanda yake da halin ba da wani ya sake kalmar shahada wanda ya faɗi wannan magana yin hajji ga mai hali in bai tafi ba ko kuma ya buɗe baki ya ce shi bai yarda ba ne ba in bai tafi ba wannan ya aikata babban zunubi amma in ya ce bai yarda ba farilla ce to wannan ya bar musulunci shi ma ka gaya mai sake kalmar duk abin da ya kasance shari'a ce idan mutum ya yi ja'in ja ya yi gardama a kan cewa wannan abin shari'a ce farilla ne musulunci ne ya ce bai ba da haka to wannan ya bar musulunci wannan daga cikin abin da ke ruware musulunci ba ba a shakka akan abin da Allah ya fallanta da wanda daga cikin abin da ke warware musulunci shine wanda ya itikadin cewa kamar shiriya ko kuma hanya ko karantarwa ta mazo sallallahu alaihi wasallam akwai wadda ta hita misali ɗauko karantarwar wani ya rike ya ce wannan karantarwar ta mahi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya yi tikadin wannan a zuce shi kafirci kafirci na wajen islam ya daga cin abin da yake warware ma mutum musulunci shi ka yi tunanin cewa akwai abin da akwai shari'a da ta yi shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko akwai shari'a da ta yi shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam da su ne kamar yadda aka ringa gardama da wani akan yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati aka dangardama a kan salati wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya da salatin da wani ya koya ya ce shi yana ganin wannan ma salati ne a yi wanne ya yi bai ji kumya kowa bai hoto kirkiri sai ya ce ai salatin da wani ya koya ya yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya to kaga wannan kaga wannan kware babu ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya yi itikadin cewa abin na wani kamar shari'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo akwai ta wanda ta fi ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama kafiri ai bai kamata a dinga gardama ba bai kamata mutum biyu su ringa ja'in ja ba akan abin da ya gangaro daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kudi nashi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta iya larabci manzo sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha allamahu shadidul quwa so min wakin fastawa azalla sallallahu alaihi wasallam wahayi ake mishi Allah subhanahu wataala ya mishi da ce bai wadin sarran shi la yantiku anil hawa to yaushe zai wadi magana kai ka ringa cewa ta wani ta'i tashi wanda bai wadin sarran shi wanda Allah subhanahu wataala ne yake sanar da shi kenan kaga idan aka yi nisa kenan na Allah ne kake nihin wannan wani ya na Allah ga baki daya tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ba sadan shi ke faɗa ba abinda Allah subhanahu wataala ya ce ne shi ke faɗa to i'tiqadin wannan yana hudda mutum daga cikin da'ira ta zama musulmi daga cikin abin da yake warware musulunci shine hukunci da dagutu hukunci da dagutu me dagutu duk abin da ya kasance ake bauta ma kuma bayan Allah ko kuma ake bi kuma bayan shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala misali ya kasance a ringa a yi itikadin cewa abin da ya shayi constitution misali a yi itikadin cewa constitution ya yi alkur'ani zama daidai ga mutane wajen yin shari'a duk wanda ya kudirce wannan ya yi itikadin wannan a rashi ko kuma wata doka ta wadda ɗan adam ya rubuta kayan shi yadda za a ringa ma ɗan adam shari'a hukunce-hukunce na ɗan adam idan ka aikata kaza ga laihinka idan ka aikata kaza ga hukuncinka ka yi itikarin cewa na alkur'ani ƙauyanci ne wannan ɗin shi ne daidai kuma ya fi ma na alkur'anin to itikarin wannan abu kawurci ne bari musulunci ka ƙudirce a ranka cewa wanda ɗan adam ya rubuta kuma ka yarda da gaske kake cewa ya yi alkur'ani mai girma hukumcin da alkur'ani da ya yi a kan ɓarawo da hukumcin da doka ta yi ta mutum a kan ɓarawo ka yi itikanin cewa hukumcin da mutum ya yi ya yi zama daidai a kan hukumcin da ƙur'ani ya yi ko hukumcin mazanaci ya yi zama daidai a kan da ƙur'ani ya yi ko hukumcin kaza duka hukumce hukumce inda da gaske kake kayar da wannan abu to ka bar musulunci shine wa wallam yahkum بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون آية guda uku ta su don da bai hukunci da abin da Allah ya saukar to fasiki ne wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar azzalimi ne wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar wannan kafiri fasararsu idan ya kasance ka yarda cewa alkur'ani ya fi wannan amma kawai dai san ranka ne ka bi kake yin wannan yan to wannan fasikanci ne irin mutum ne mai aikata zunubi wannan fasikanci ne irin dan musulmi ne wanda zai ringa aikata kurakurai zunubai da sauransu wannan fasikanci in dai har kare cewa qur'ani yayi amma kawai dai kana yi saboda san ranka wannan fasikanci idan kana ganin cewa da alqur'anin da wancan in kamar duka ai doka ce duka ɗaya ne shari'a ce to wannan zalunci tunda ka yi zalunci alqur'ani mai girma ka gama shi da wani abu wanda bai kai shi ba idan kai itikadi a ranka cewa wancan kin na dan adam wanda yi ya hima alqur'ani to wannan kafirci bar musulunci ina fata an gane haka ake fasara ayoyin baki daya kenan hukunci da abinda ba na Allah ba in dai kayi tukadin cewa wannan din yahi na Allah to wannan kabar musulunci kafirci ne sosai daga cikin abin da yake warware musulunci mutum shine shine mutum ya ringa jin haushin abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya kasance kawai wani abu daga cikin abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ka ringa kyamata shi ka ringa izgiri da shi ka ringa jin haushin shi bancin bakkayi kuma ka tsana abin an ce ma annaba hoyi ce kuma ka tsana abin yanzu kamar misali irin tattauna da ake yi kwanan nan akan zulhijja ya kama shin ya dace a yanke hurce a yi aski ko bai dace ba to a nan wasu ke ganin a sai kawo ta fata wasu ka ce a sai wanda yake haji shi kaɗai ne in aka ɗora mai ke aski ke yanke wacce shi kuma hadisin da ya zo daga maso sallallahu alaihi wasallam a hili yake kawai caye du idan watan zulhijja ya kama ɗayanku yana so ya yanka to ya riƙe gashin shi da farcin shi kenan kawai abin da ya ce kenan kenan ka tsaya a nan ka huta mai manzala sallallahu idan yi magana tsaya ake a ringa yin takatsantsan a ringa bi a hankali ka aje a rufta ya ce ka a yi to ka a yi mana a huta mene ne kana ana zanen lahiya ma sono muke kwana goma ma aski ba sono kake kwana goma ka yi aski sono kake kwana goma baka yanke wurce ya ka ilga kuma kullum ma haka ka zo ka zauna duk sati ka zo ka zauna amma abin nan yana da wahala in ma an sa'adi satin ne shi wannan in bai wuce satin guda tunda misali daga rana to shi kenan daga an kwana washe gari daga an yanka kana yi aski kenan idan aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sallamawa ake yi hakuri ake saddakawa ake yi ba a so a ringa komantar ba a so a ringa kawo ra'ayi ta ringa cewa ni a gani na ko a tunani na a'a kawai ta ake sami'na wa ta'ana saboda wannan yana iya gadan ma kafar musulunci daga cikin abin da yake warware musuluncin mutum shine istihza da addini izgili da abin da ya shafi addini mutum idan abu ya kasance addini ne ba izgili da shi yin izgili da shi bane musulunci wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kaga ku ka uzuri kun yi kafirci kun kafirta bayan kun yi imani tun da kaga warka la yaqulu inna ma kunna nakhudu wa nal'ab cewa cewa da su wasa ne suke wasa ne suke yi izgilin da suke yi da addini wasa ne suke shine Allah ya ce qul abillahi kace musu shin ga Allah ne wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una ku kuke yin izgili la ta'taziru kada ku kawo uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan kun imani kenan kaga izgili ga abin da shari'a addini in dai wannan addini ne shari'a ce to babu kai babu izgili da shi ba abokin wasan ka bane wannan girmama shi ake misali mutum ya daga wando ka ringa bin izgili kaga wannan izgili ne kake ami da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi haka yace zarul mu'min ma baina sabi kayan mummuni ya kasance ya daga idan sau iya gwiwa iya iya kubri ma asfala min alka'abaini min alizar fa finna duk wanda to wanda ta huce idan sau to wannan wurin da ta huce a cikin wuta yake kenan kaga menene shari'a ce ta kawo ta ce kada ka kayan ka da zaka sa su wuce idan sau to kada ka ma mutum izgili in kai ba kai ba ka saba ma Allah to idan kaga mutum ya dage na shi kada ka mai izgili ka ringa mai abin da bai kamata ba ko mutum ya bar gemu ka sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari ko mutum yana wasu natulolin shi ka ringa mai izgili akai duka wannan abu ne wanda yana iya kai yana iya gadan ma mutum barin musulunci shi bai sani ba daga cikin abin da yake hudda mutum daga musulunci bai farga ba shine sihiri tsayi tsayi irin wanda 'yan tsubba suke yi huda ake daga musulunci mazar rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aka arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu salatu 40 yawman lam tuqbal lahu salatu 40 yawm ko kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen dan diba kahin aje bokawa dan diba wanda zai shin da zawati ya ka kasa ta tururuwa ya zuba ya ringa tattafawa ya ringa ce maka akwai kaza akwai kaza wannan diba duk wanda yake wurin irin wannan daga an maka wannan zaman da kai kana gaskata shi da abin da yake wani ka yarda cewa abu kaza zai faru ko abu kaza za a yi ko kaza ya faru lokacin wannan ka sani cewa sallaka ta kwana 40 babu ita kuma he kayi ta amma kai ba amsa in aka je kiyama a cikin littafin ka sallaka sai an hudda mata kwana 40 babu ita sai ka nemi abin da zai cike wannan gurbin kana yarda shikenan babu sallaka kwana 40 kuma he kayi a wata ruwaya kuma yake cewa ta musulmi man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faƙar kafar bi ma'un zira ala muhammad au kama ƙala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen ɗan diba ko boka ya gaskata shi da abin da ke faɗa ya kafirce ma abin da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da shi idan ka kafirce ma abin da mazala sallallahu alaihi wasallam zo da shi menene shine alqur'ani mai girma musulmi ne kai ba musulmi bane kai ba musulmi bane kai dan haka zuwa wajen ɗan diba abu ne wanda da gaugawa yake hudda mutum daga cikin musulunci don haka a kiyaye ana ayya zama kafirai ba a sani ba daga ciki abin da yake gadar ma mutum huta daga musulunci shine mu'amala ta kudda ta soyayya kuma da taimako da mashirkai masu cutar da musulmi wannan mashirki ne yana cutar da musulmai kuma ka ringa san shi ka ringa mu'amala da shi ka ringa taimaka min ba musulmi ba kawuri ba na zaman lahiya akwai kawuri na amana wanda tsakaninka da shi babu cuta babu cutarwa amma akwai kafirin da babu amana tsakaninka da shi to irin wannan irin wannan bai dacewa a samu musulmi yana soyayya da shi kuma yana taimaka mashi yana mu'amala da ta kawo ci gaba a gari shi kuma ya ci gaba da cutar da musulmi haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhisu aduwi wa aduwakum awliya atquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati ko ake cewa ayata ga in yatqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun yace lan yanfa'ukum iman lan tanfa'ukum lan yanfa'ukum lan tanfa'ukum ne ko yanfa'ukum lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawm alqiyamati ko yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir na'am lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawm alqiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir kaga Allah ya in yatkafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun zan su buda muku hannu su ringa taimaka muku su ringa idan ku su ringa cewa kaza ku yi tsammani suna son wa waddu law takfurun su kuma fatan su ya za ku zama su lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsidu bainakum duk wani abin da za ku ringa yi na zumunci ko na uwantaka ko iya ba abin da zai amfanar da ku yau ranar tashin kiyama bare wani kafiri da ba ba abin da zai amfani bare kafin don haka babu alaka irin wani la ta jiru ƙaunar yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula kaga Allah ce la ta jiru ƙaunar ba za ka samu wasu yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira yuwaduna man hada Allah wa rasula suna son wa'inda suke kin Allah da manzon shi walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko kaga cewa ko da iya ko da uwaye ne ko da iya ne ko da ɗan uwa ne babu zancen a samu mummuni yana musu irin wannan soyayya da sai wanda yake musulmi kaɗai dace kama kaga yanzu ƙalubale ne gare mu wanda zaka ga ana son wani ɗan balo misali so wanda ya wuce iyaka wanda zaka ga aboki da aboki an yi faɗa saboda wani juwar guda saboda juwar wanda yake can turai kahuri arni wanda tanawa ma aka tambaye shi wa ta hitsana ta zai musulmi amma zai ga wani musulmi da musulmi ɗan uwan juna abokan juna sun kulle suna haɗa saboda wannan mutum kaga irin wannan so ya haramu ce irin wannan so ya haramu ce sai an kiyaye bai dacewa a samu musulmi na irin wannan abu bai dacewa daga cikin abin da yake hudda mutum daga musulunci shi ne mutum ya ringa ganin cewa ba dole ba ne ba ya bi shari'a ta maza'ala sallallahu alaihi wasallam ya ringa ganin la yajibu alaihi ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ringa ji cewa kai ba dole ba ne ba hina ba maza'ala sallallahu alaihi wasallam in na bi wani ma daidai ne to idan ka ringa jin irin wannan abin a ranka yana hudda ka daga musulunci ba ka sani ba daga ciki kuma shi ne al'irad an dinin lahi la ya ta'allama huwa la ya amarbi shi ne juya ma addinin Allah baya kai baka nema ka san shi kun baka aiki da shi kawai ga kanan dai da sunan musulmi an ahe ka tare da musulmai amma ba ruwanka da musulunci ba zuwa ba kake ka koye shi ba sallah ba kake yi ba azumi ba kake yi kai dai kana tare da musulmai akwai irin wannan da yawa a cikin mutane zai ga kawai gashi nan wani ana tare da shi ɗaya musulmi ne amma bai da alaƙa da musulmai ta kusa ko ta nesa saboda ba sallah bai yake ba azumi bai yake ba tsarkake bai yake kawai ya yi barci ya tashi kawai shiga sha'anin shi ya je shaye shayen shi aikin kenan kawai na san kowa yana da irin wa'annan mutanen da ya sani wanda kawai ga sanin da sunan musulmi amma bisa da alaƙa da musulmai azumi ba su ba su yin sallah sai sabon Allah manya-manya shaye-shaye da sauransu to kaga irin wannan kusan bai da bambanci tsakanin shi da wanda ba musulmin ba inda ya kasance babu wani alama a tare da kai na cewa kai musulmi ne ba sallah ba kake babu wata sha'ira da cikin sha'a'ir islam wanda ake gani tare da kai to wannan kaga ka zama ɗaya kai da su kuma malamai sun tabbatar cewa yin hakan yana hudda mutum daga cikin musulunci game da Allah yake cewa wa man azlamu mimman mimman dukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntakimun anan za mu kan dakata akan nawaqidul islam sai mu shiga darasin mu dama mun ce za mu bayani akan nawaqidul islam wannan satin insha Allah ta'ala ga sanan dai guda goma yana sai kokari a kiyaye insha Allah malaka cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلما سمعت من الآثار شيئا لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إسبوعين من أصابع الرحمن وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يدعو عليها حتى يدع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولة هر إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تقصر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي ما نكتوى وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك yake cewa abinda ake bukata da mummuni shine gaskatar da manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka ce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ta ake sami'na wa ata'na kuma radina saboda imani da manzana sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne guda uku ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر bayya tabbata cewa ka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da shi sai idan an same ka kana mishi da'a akan dukkan umarnin da ya bada ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara ya kasance kana gaskatar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a dukkan labarin da ya bayar duk labarin da mazu sallallahu alaihi wasallam ya bada hankalinka ya hankalto tunaninka ya tuno ganinka ya gano duk nazarinka ka nazarto to ko ba ka gano ko ba ka gano ba kawai ta ake gaskiya ne haka abubakar siddiq ya sami sunan shi a siddiq manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi tahiyya ta isra'a wal mihraj ya zo yake gaya ma larabawa na garin maka lokacin nan ƙureshawa yake ce musu jiya da dare an yi isra'i da shi daga nan garin maka zuwa garin kudus su kuma a saninsu tahiya daga garin maka zuwa kudus tahiya wata uku ce a kaɗan shi kuma za a sassan da ce jiya da dare ya tafi masallacin kudus daga masallacin kudus kuma daga nan aka yi sama da shi ya je har zuwa saman saman bakwai inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa ya tsaya bakin nan mala'ika jibril ya dawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya amso mana salloli guda biyar ya dawo mana da su kuma duka a dare guda ya dawo da ya zo da ya ba su labari suka ce ka wannan zance ba mu yarda shi ba wannan zance ba gaskiya ba ne sai suka ga abubakar siddiq suke ce min ya kai abubakar ka ji abin da mutumin kai faɗa ya tambaye su mi ya faɗa suka ce ai ya ce an yi tafiya da shi cikin dare zuwa masallacin kudus daga nan zuwa saman bakwai ya ce tabbas shi ya gaya muku suka ce kwarai shi ya gaya mana ya ce to sadaka gaskiya ne gaskiya ne tabbas ai bai ji labari ba mazu salasalam ya gaya ne ba su ne suka gaya ne ya ce kawai shi abin da yake nema a tabbatar ne manzan allah ya faɗa aka ce ya faɗa ce to shi ke na magana ta ƙari wannan zance gaskiya ne shi yasa aka samu mai suna abubakar as-siddiq to manzo sallallahu alaihi wasallam duk labarin da ya baka ko ka gane ko baka gane ba ta ake anyar kuma gaskatawa ake da zuciya ba da baki kaɗai ba daga cikin abin da yake tabbatar da imaninka da mazu sallallahu alaihi wasallam shi ne ishtinabu ma na ha'an wa zajara ka kiyaye duk abin da mazu sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ayi kaza to a same ka kana kokarin guje ma wannan abin kana gudu duk lokacin da zaka aikata idan ka tuna ai annabi ya hana sai ka ce to wannan bari ɗauke hannuna ko kuma ƙawaguna ta saka yi nuna wuri ko ido na ke kai nuna wuri ai annabi ya hana shi kuma annabi idan ya hana abu to mine ne Allah ne hana Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun kasance kuna san Allah in kuna san Allah to ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace ayi ayi duk abin da ya hana ka hannu wannan shi zai gadar ma Allah ya soka in dai ka yi wannan to Allah zai soka to ba za ka tabbata ba mai bin mazo sallallahu alaihi wasallam sai ka rike wannan ka'ida shine Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim su kiyaye kansu su guje ma kansu su kiyaye kansu masu saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam domin fitina tana iya samu su kuma azaba mai radadi a duk lokacin da ka samu kanka kai gadangadansa saba wa mazo sallallahu alaihi wasallam kai hanyar ka da ta mazo sallallahu alaihi wasallam sun yi baɗan bara to ka shirya da shirin cewa akwai fitana tana tunkarar ka ko kuma wata azaba mai tashin hankali zai da isko ka ko a nan duniya ko kuma a can lahira to wannan su ne ka'idodi da suke tabbatar da cewa kai kinnan cikakkiyar da kyakkyan masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam ne a same ka mai yi mishi biyayya a same ka mai kiyaye abin da ya hana a same ka mai gaskata shi a dukkan labarin da ya bada to shine malam Anas yake cewa wa kullama sami'ta min al-athari shay'an duk abin da kaji daga cikin hadisai na wani labari mimma lam yablughu aqluka wanda hankalinka bai tsinkayo ba hankalinka bai gano ba nahu qawlihi qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yi yake cewa qulubul ibad baina usbi'aini min asabi'ir rahman yake cewa ai zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah subhanahu wata'ala ne zukatan bayi kowane bawa zuciyar shi tana tsakanin yatsun Allah subhanahu wata'ala guda biyu yanda ya ga dama zai ke sarrafa su yanda ya ga dama ke juya su shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ke cewa Allahumma ya muqallibal qulub ya ni jujjuya zakata tabbit kalbi ala ta'atika ka tabbatar da zuciya ta akan ta'aka saboda Allah subhanahu wataala zuciyar kowane bawa tana tsakanin yatsun shi yanda ga dama yake sarrafa su shi yasa duk abin da kaga bawa yana yi ko ko bawa ya aikata in na da'a ne bawa ya gode ma Allah idan kuma ba na da'a bane ya ringa roƙon Allah Allah ne zo shi ka hanya in kuma wani dan uwa ne ka ringa mai addu'a Allah ne zo shi sama ka hanya saboda Allah qadirul ala an yi fa'ala ma ya sha saboda zukatan na zukatan bayi gabaki ɗaya suna tsakanin yawusin Allah subhanahu wa ta'ala ta ga yanzu idan aka ce yawusin Allah subhanahu wa ta'ala sai wani ya ce ka ta za a ce Allah na da yasu ta za a ce a ni wannan hadisin kaza kaza to wannan tunanin da zai zo maka na neman ka yi inkarin cewa me yasa za a ce Allah na da yasu alhali mazo sallallahu alaihi wasallam ne fada shi ko me ake so a gare ka imanin ka ingantacce ga mazo sallallahu alaihi wasallam idan ba da labari ka amince ka yarda ka ce haka ne babu zancen kokonto ko shakka akai to da kai shakka irin wa'annan hadisai to imanin ka ya fara so ake duk labarin da mazo sallallahu alaihi wasallam ya bada ko kai sai ka sallama ka yarda ai mun karanta a cikin nawaqidul islam daga cikin abin da ke ruwa ne musulunci mutum mutum ya rinka kin wani abu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya faɗa ko ya ce a aikata daga cikin hadisan da wasu aka kai ruwa ruwa rana da su aka rinka tattaunawa da su suka rinka ja'in ja suka rinka gardama suka ki sallama ma cewa manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya faɗa suka ji sallama cewa lalle Allah qadirun ala an yaf'ala ma yasha lalle Allah subhanahu wataala mai kudura ne akan yayi abin da ya ga dama suka yarda da wannan abu suka ringa cewa su sai sun yi kokarin sun juya wannan ma'ana ta maganar da aka yi ai ba a yatsu su ake ni ba kaza ake ni ai ba kaza ba kaza ne ake ni su dai sun fasara akan abin da hankalinsu zai gano to shi ne ma da yake ce mana kashe idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu ba a so ka ringa cewa kai hey hankalinka ya gano sai tunaninka ya tuno a kawai sallama ake yarda ake wannan shine cikakken imani da manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa qaulihi da faɗa shi inna allaha yanzilu yanzilu ila samai dunya da faɗa shi da yake cewa lalle Allah subhanahu wata'ala yana saukowa zuwa ga saman duniya hadisi ne tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah subhanahu wata'ala yanzilu ila sama'i dunya indama yakunu thulthul layl al-akhir aw kama qala duk lokacin da ya kasance ɗayan ɗayan uku na dare kenan na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana son kowa duniya saman duniya sai ce ya yi shaida sai ce ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai roƙo na wani abu in bashi kamar da yake cewa wa kun yanzilu jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu yace ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi Allah subhanahu wataala zai sabko zuwa ga duniya ya munnu bi fadlihi yace fa tufraju abwabas samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran yace wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu yace rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum yace ala khaba qaumun kadabuhum wa qubbihu Allah subhanahu wataala zai sauko duniya saman duniya yace ina mai neman gafara a gafarta mishi ina mai roƙon arziki a bashi duk dare na duniya idan aka ce maka ɗayan uku na dare zuwa ketowa alfijir yayi to Allah subhanahu wataala na saukowa duniya sama to wai anan akwai wanda suke ja'ija wai yaya yake saukowa to kaga duka bayanin da muke a baya ai mun yi mukaddima sallamawa ake idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kaza ko ya kawo ta siffa ta Allah subhanahu wataala yace Allah ya ce ina yin kaza ina ruwanka da he ka tambaya ya abin yake ta yaya me yasa zaka tambaya yaya zai yi abin me yasa zaka ringa tunanin yanda kai zaka sauko daga wuri ka ce haka Allah zai ta yaya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake kama da shi da tunaninka duk nazarinka duk kwakwalanka babu wani abu da zaka iya samuwa wanda yake kama da Allah subhanahu wata'ala babu shi to ya riga ya wada haka kuma ya ce wa huwa samiul basir kuma amma ka sani Allah yana ji yana gani idan kana so ka gane mi Allah yake ni da wannan a wani hadisi Allah yake cewa inna Allah khalaqa Allahu Adama ala suratihi kawo Allah ke cewa ya halitta annabi adam a kan sura shi ba a kan sura adam ba a kan sura ta Allah subhanahu wa ta'ala kawo shi wanda ya tada hankalin shi yake nema ya kakali-kakali fasara a kusan shi take amma yake zuwa nesa sai fara tunanin sai yake kalli dan adam a gaban shi to ka tana ya to Allah ya kenan kenan irin adamin wannan haka ne shi kenan a nan sai waɗi a ƙur'ani idan za ka bibiya wurare da yawa sai allah ya ce allah ya ce yadullahi wa ƙalar labina mai da suna wani suke cewa yadullahi yadullahi fauka aidihim matsaya ma hannu yadullahi fauka aidihim faman nakata fa inna ma yankutu ala nafsi hannun allah ne a sama su innan labina yi bayu unaka inda ma yi bayu unallaha yadun layi fauka aidihim wa'inda suka ba mu baya'a Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innan labina yi bayu unaka wanda suka ba mu baya'a inna ma yi bayu unallaha su sani cewa Allah ne suka ba mu baya'a sai kuma Allah ƙara tabbatar musu ya ce yadun layi fauka aidihim hannun Allah yana saman su yana saman hannayensu hannun Allah yana saman hannayensu a wata aya kuma Allah yake cewa qala ya iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis ni ya hana ka kama abinda na halitta da hannuna sujada haka Allah ce da hannuna ina hada mun gane to yanzu idan ka kalli wannan ayoyin guda biyu Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi da cewa yana da ni yana da hannu kai ma mutum na da aka tambaye kana da hannu me zaka ce kana da hannu ko Allah yake cewa wa huwa samiul basir laysa kamithli shay'un huwa samiul basir Allah ba abin da yake kama da shi amma yana ji kuma yana gani haka ne yanzu mutum shi ma ba yana ji yana gani ba inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an muka sanya mutum yana ji kuma yana gani haka Allah ce an sanya mutum yana ji yana gani kuma a can Allah ce wa huwa samiul basir yana ji yana gani kenan Allah subhanahu wataala ya halitta ɗan adam ya ba shi wasu siffofi ko kuma ya ba shi wasu sunaye a jikin shi a cikin halittar shi Allah ya ba shi wasu sunaye wanda suke daidai da sunaye na Allah subhanahu wataala shi ne kawai sunaye ne amma ba iri ɗaya ne sunan ne iri ɗaya ji na Allah da ji na ɗan adam ba iri ɗaya ne ba ganin Allah da ganin adam ba iri ɗaya ne kawai sunan ne iri ɗaya hannun Allah da hannun adam ba iri ɗaya bane kawai sunan ne iri ɗaya to kada ka tada hankalin ka ce kai he ka san yaya na Allah yake to a lokacin nan anan ne zaka faɗi wannan abun ma a shekarun baya ta kaddama aka sha tsakanin malamai da masu mulki wasu masu mulki aka yi wanda suke da an mutsa mu a kan tahiyar addini wasu kuma suka kewaye su suke ruɗa su a kan tahiyar addini su suke musu dikte ga yadda abin yake ga yadda zaka ce ga yadda sai wa'annan mutanen suka yi katutu ga wannan shugabanni duk malamin da ya kasa fanin abin da suka kawo shi kenan kawai ya zama adawa sarki azaba za a mai riya shi za a yi kashe shi za haka aka yi ta masu ahmad bin hanbal daga ciki za mu karanto kaɗan daga cikin abin da ibn taimiyya ya kawo a cikin littafin majmu'ul fatawa akan wannan matsala ta abin da shayi wannan hadisi na nuzulullah subhanahu ta'ala yanzu mafi yawa daga cikin wayanda aka yi takaddama da su a wannan babi sun tafi ne akan su yaya za a ce Allah na saukowa ai ba Allah bane yake saukowa rahama shi sai take saukowa da nuna shi shi kuma shi yace na saukowa to wani suka tashi dan su kama shi buha sai su ce maka to saukowar da yake yi al'arshin nashi yake bari ya sauko ko kuma tare da al'arshin yake zama to kaga duka wannan nema ne sai an kure an kamanta Allah da mutum nema ne ake sai an kamanta Allah da dan adam shi kuma shi ne ahalus sunna wal jama'a suke kokarin a kore kamanta Allah da dan adam kawai me za ka yi Allah ya ce yana da kaza eh kai karanta ka ce Allah ya ce yana da kaza sai ka shiga bakin yaya wannan abin yake ba sani ba yaya Allah yake kaza ba sani ba amma ne ya faɗa a Qur'ani ya ce yana shikenan ni kuma na wadi yana da saboda mai ƙur'ani ce na da magana ta ƙari duk inda aka ji kawo ta Allah ya ce na da kaza wa ya faɗi masu salasun ya faɗi ina hadisin ga hadisin ya inganta ya inganta duk inda ka ji kawo ta amma yaya abin yake kai baka sani ba so ake kai shiru da bakin da akan kai fiya yaya kaza yake amma so ake kuma ka tabbatar tunda Allah ya tabbatar kai baka ce baka rida ayat qur'ani ba baka ce baka rida hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba in aka same ka rike daga hankana yutar da musulunci na yarda da ayat qur'ani na yarda da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam su suka ce Allah na da kaza kuma ni ma ne na tabbatar saboda imani na da su na tabbatar Allah na da kaza amma yaya abin yake wannan masala Aisha radiyallahu anha ranar da Zainab ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam take jayayya da manzala sallallahu alaihi wasallam akan mijinta ya ce mata ya haramta ta aisha tana kallon suna shari ita tana kohar ɗakin ta azamni suna tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam manzala yana ce mata babu mahuta a wannan abu tana ce a adiba shi babu wani dubara har man ku ya rabu tana ce he an mata dubara ita kuma sai an diba suna irin wannan magana ita tana so a daidaita a gyara mata aisha radiyallahu anha take cewa ina jin wani abu da suke faɗa amma wani abin ban na shi kawai Allah ya san kowa ya sai ce kan sami Allah kaulan da ta tujadu maka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wannan kin na maka ne jin dan adam da jin Allah ba ɗaya bane ba ita Aisha wa tana kusan suwa amma ta ji wani abu wani abu bata ji ba Allah min fauki sab'i samawat shi ya riga har ya shi kuma ya tabbatar kuma ya kawo hukunci yace kad sami Allah Allah ya riga ya shi kaga kenan jin mutum da jin adam ba ɗaya bane ba yaya yake ji baka sani ba sani ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا الله يجب jijiyar da take wuyanka Allah ya ni mun yi kusa da kai da ita yadda take kusa da kai Allah ya kusa da kai da ita to ka gani yadda Allah yake al'amuran shi ba wanda ya sanya ya Allah ya tafi da al'amuran shi bari abin da ya shayi siffar shi subhanahu wa ta'ala kuma sabko da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi ai ba a wannan daren bane kadai akwai sabkowa ta nasu sha'aban idan sha'aban ya raba kaka Allah subhanahu wataala yana sabkowa shi ma idan mutum yana da bukata shi ma a bashi haka rana arfa shi ma ya tabbata Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa yana sabkowa a wannan lokaci wani babban malami mai suna Ishaq bin Rahawai yake cewa ijtama'at al-jahmiyya ila Abdullah bin Qahir yawma wani sarki da ake mai suna Abdullah bin Qahir sai wasu daga cikin jahmiyya masu kokarin su wai ta yaya za a tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma kan shi ta yaya za a ce Allah na san kowa misa da wata kai ai kamata ya a ce ni'imar shi da rahamar shi kai yace a yau Abu sallallahu alaihi ya tabbatar da abin ni kuma zan zo bai ya fasara bane bai fasara mana ba shikenan fa qalu lahu suka ce ayyuhal amir innaka تقدم إسحاق وتكرمه وتؤزمه وهو كافر كما سكت سيري شيء كيف هو وان إسحاق بن راهوي كان قدر شيء كان كرم شيء كان متنتا شيء أما بسني هو كافر يتي لا يتي يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة mutumin da yake cewa kullum ai Allah yana saukowa saman duniya yana tabbatar da wannan hadisin wa ya kanu min al-arsh kenan Allah yana rabuwa da arshin shi ko sai ka zo suka ma sarki tsogami cewa wannan malami ga abin da yake fara fa ghadiba abdullah sai sarkin wannan sai hushi wa ba'ata ilai sai aika yace a kira shi yazo malami yake cewa fa dakhaltu hayna shigo yana shigowa yayi sallama sarki yake amsa mai sallama kawai saboda ya ce Allah na saukowa duniya saman duniya ya tabbatar da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai saboda wannan sarki ce a kira shi kuma da a kira shi ya sallama masa cikin kyamsa sallama shi shikenan ghadban walam yastajir sai ko ya ce me zamna ya ce me ya yi shushi sosai kuma rafa ra'asa wa qala li sai dan kai sai ke ce mishi wai laka ya ishaq kai canka kai ishaq ma ya kula haula ƙultu la'adu ka ji abin da wannan mutane suke faɗa kana faɗi ya ce ni ba sani ba menene suke faɗa ya ce cewa suna cewa ta zuɓanmu an Allah subhanahu wa ta'ala ya zuri ila sama'a duniya kullu laila wa ya kalu min harashi an ce kai ne kake zuwa kake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala na saukowa kowane dare zuwa ga saman duniya iya rabuwa da harshen shi ki ba kai bane kike wannan magana wannan magana ai kafirci ce kadiba wajen ya tabbatar abin da annabi fara shikenan fakultu ayyuhal amir shi kuma sai ce ya kai sarki lastu ana kultu bani bane na fada qalahu annabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ne fada kawai sai fara kamin sanadi yace haddathana abubakar bin ayyash an ishaq an al-azhar bin muslim annahu qala ashhad ala abi abi hurairah أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له abi sa'id al-khudri abu huraira sun rawaito hadisi sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Allah subhanahu wataala na sabkowa duniya saman duniya a kowane dare zai ce wa zai roƙe ni in amsa mishi wa zai tambaye ni wani abu in ba shi wa zai roƙe ni gafara in gafarta mishi ita to abu hurera abu zai kudu sun rawaito sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ni kuma shine na maimaita ita ba zan faɗa ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta yace sai ya ce ma sarkin amma yanda zai ba ga sana'a zana ba ka ce musu su zo mu yi mukabala da su su ka hujjojinsu in ka hujjojina kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku ka hujjojinku inda gaske kuke ta qala falamma zakartu lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sakana hadahu da ya kame hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai shiru sai samu nutsuwa sai wannan hucin naci sai kusa sai ce mai to zamna ya zamna sai ce ya kai shugaba ya ƙara mai mitami ka ce musu su kawo hujjojinsu in kanawa mu tattauna a gabanka kowa ka dalilin shi mai gaskiya kuka kan shi kai ka zama alƙali cikin sai ce musu naziru ga shi nan ku ka hujjojinsu ya kana shi a yi muƙabala yanzu yanzu wannan mai gaskiya kuka kan shi wa kula ja alhaƙo wasu haƙa albatul inda albatul kana zahuka in gaskiya ta zuwa haka take zauwa a nihe ka da shari amma sai gaske ta fayyace a lokacin shikenan a lokacin nan sai tambaye su fa qultu lahu yana ce musu shin a ganin yastati'u an yanzila wa la yakhlu minhu al-arsh am la yastati ku da kuka zo kuka kara cewa na ce yana sabkowa ya bar al'arshin shi shin a ganin Allah subhanahu wata'ala yana da iko da kudura da mulki na ya sabko ba tare da ya bala al'arshin nashi ba komi da wannan ikon sai isa ce bida a kowanda ya isa ce bida allah da yake abin da ya gada ma kai ka isa ka ce bai iya yin abin da yake so da ya tambaye su wannan ya suka yi shuru sai ce ya kai shugaba ka ce musu ba na amsa ba shuru za su yi ba ba shuru za ku yi ba amsa za ku ba da tambayin da nan shin yana iya yin haka nan ko bai iya ba faƙala wai haka ya ishaq maza ta artau ya ce ya kai ishaq ya ce ka miye ka tambaye su ya ce na tambaye su shin allah yana iya yin yadda yake so ya sabko saman duniya ba tare da ya bala harshen nashi ba ko biya yin haka ba to yanzu wannan shi kenan a lokacin nan suka yi shiru suka kasa ba shi amsa sai ya ce musu in za'amu annahu la sadu an yanzil illa an yaka domin ga arshi ya ce to idan suka yi garaje suka ce allah subhanahu wa ta'ala ai baiwa bai iyawa ko bai iya abin da ya ga dama ya sauko ba tare da ya bala arshi ba idan suka yi wannan tunanin hakika sun huta daga musulunci saboda sun nasabta ma allah cewa bai iya wani abin da ya ga dama kuma wannan ya zama kafirci sai ce kuma wa in za'amu annahu yastati'u an yanzil idan kuma suka ce yana iya sabkowai ba tare da ya bada arshin shi ba in ce kuma yanzu ila saman duniya ta fi sha to don haka yana sabkowa zuwa saman duniya kamar yadda ya sauko kamar yadda ya so wala ya kalu min makan ko ba tare da wai ya buƙaci ya bar wani abu ba ko wani abu yana buƙatar wani abu ya taimaka mashi yin haka abu ne wa ajiri manzo sallallahu alaihi ya tabbatar Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya to ina dalili a ranga gardama miye na ja'injar a kan wannan jin yake cewa a sheikh abu ukuman al-nisaburi al-mulaqab sheikh al-islam fi risalatihi bi sunna yake cewa annallaha wa ya'taqidu ahli al-hadith wa yashhaduna mafi yau malaman hadisi suna itikadi kuma sun shaida cewa annallaha innallaha fawqa sab'i samawatihi ala arshihi kama nadaka bihi kitabahu fi qawlihi ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana saman saman bakwai kamar yadda ya tabbatar a cikin littafin shi kuma ya daidaita a sama da arshin shi inda Allah yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala arsh wa dhakara iddat ayat Allah subhanahu ta'ala yace lalle ubangijinku shi ya halitta sama shi ya halitta kasa a cikin kwana shida sannan kuma ya daidaita a sama da halashi to ma dama Allah tabbatar ma kanshi mu mahi mu tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi yake cewa wa alu hadith yuthbituna fi dalika ma athbathahu Allah ta'ala kenan malamai da mutane wanda suka tsaya akan gaskiya suna tabbatar ma da Allah duk abin da ya tabbatar ma kanshi idan Allah ya ce yana da kaza kawai za mu ce Allah yana da kaza amma ya yake kaza ban sani wani shine mafuta kuma shine hali ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا muna imani da duk abin da Allah ce yana yi ko muna gaskata Allah subhanahu wataala muna gaskata manzon shi yace wa yatlaquna ma atlaqahu Allah subhanahu wataala min istiwa'ihi ala arshi muna tabbatar ma da Allah abin da ya faɗa akan daidaito shi da yake a sama da arshi Imam Malik Imam Darul Hijra wani yazo ya tambaye shi yake cewa ya kai Imam Malik Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ne ya ta sama da arshi sai yake tambaye imam malik to kai fa stawa ya ya daidaita imam malik bai ba shi amsa ya Allah ya daidaita a sama arshi irin daidaito da mutum yake a saman kujera idan ya zauna ko a saman wani gado ko a saman wani abu haka Allah ya ta sama da arshi imam malik sai ce mai to sai aka ci al-istiwa ma'lum ghayr majhul shi istiwa ba abu ne wanda ba sani ba a harshen larabci aka ce istuwa an sani daidaita ne ya ce amma wal kaifu majhul ghairu maqul amma yanda Allah ya daidaita wannan babu wanda ya san shi duk duniya kaifiya ba mu sani Allah bai ba labari ba amma ya ce yastawi istawa al arsh tunda ya ce istawa al arsh ya ce yana daidaita sama al arsh to mu ma za mu ce istawa al arsh kuma yi shi amma kaifiya yaya wani irin daidaito ne ya ce wannan ban sani ba ya ce kuma wasu alu an hu bida'a ya ce kai tambaya ma akan yaya allah yake yin kaza ya ce wannan bida'a ce to da ba a saka ya ce wal imanu bihi wajib kuma imani da wannan ya ce wajibi kenan don haka wannan ita ce aƙida ingantacciya ita ce aƙida salima ita ce aƙida ta kwanciyar hankali kawai ka tabbatar ma da Allah da abin da ya tabbatar ma kan shi ba a bukata ka ringa nema keke da keke ka ce kai he ka san yaya Allah subhanahu wataala ke yin kaza ko kuma yayi kaza yayi kaza duk wannan ba a saka ba kuma wannan hadisi da kuke gani jama'atun min sahaba suka rawaito su da lafazi guda abubakar siddiq ya rawaito hadisan nan ali bin abi talib ya rawaito hadisan nan abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisan nan abdullahi bin abbas ya rawaito hadisan nan abdullahi bin umar ya rawaito hadisan nan uthman bin abdul as ya rawaito hadisan nan mu'adh bin jabal ya rawaito hadisan nan abu umama ya rawaito hadisan nan uqwa bin amir ya rawaito hadisan nan abu ta'labat al-khashani ya rawaito hadisan nan rifa'at bin urabat al-jahani ya rawaito hadisan nan ubada bin samit ya rawaito hadisan nan umar bin abasata ya rawaito hadisan nan abu huraira ya rawaito hadisan nan abu darda ya rawaito hadisan nan abu musa al-ash'ari ya rawaito jabir bin abdullah ya rawaito jubair bin mut'im ya rawaito anas bin malik ya rawaito aisha ummu salma wa ghayrihim radiyallahu anhu ajma'in duka sun rawaito wannan hadisin cewa inna allaha subhanahu wataala yanzilu ila sama'i dunya wannan duka sahabban sun rawaito cewa allah subhanahu wataala yana sabkowa zuwa saman duniya ya ce ina mai roƙo in ba shi ina mai neman gafara in gafarta mashi to babu kai babu tawili babu kai babu neman ya yake sabkowa kawai kai iman ya sabkowa ka tashi kai kai kokarin ka ribaci abin kada ka tsaya ka shiga rikici wanda ba a sa ka ba ka ce kai sai ka san yaya ya sabko yaya yake kaza duk wannan ba a yake ka ba dora ma kan yauni ne dora ma tunani abin da biya iya tunanuwa bane ba kenan ka shaho makan da lafiya kawai ka yarda cewa Allah subhanahu wataala yana sabkowa shikenan ka huta yace wa amma qaulul mu'tarid sai wani ya ce ma to Allah ce na sabkowa to ai da magaran daranta daban Canada daranta daban Amurka daranta daban Makka daranta daban kuma an ce na sabkowa to kenan ko gari ruwa yake bi yaya ake yin kaza kaga wannan bai san Allah subhanahu wataala ko bai san ba halittar Allah subhanahu wa ta'ala duniyar mutukan inda wani dan adam ne yake da ita kuma yake da sauran halittun da Allah ya mallaka da wannan duniyar mace zai yi ina da bangare inda dan adam shi yake da duniya yake da sama yake da ƙasa yake da sauran halittu gabaki daya a irin girman halittun shi wanda suna nan ba wanda ya san adadin su sai shi to inda a ce hadda duniya mutum yake da da sauran wannan abubuwan da ya mance duniya saboda duniya ba ta kai ba daya a raba shi dubu cikin tarin abin da Allah ya da dukkan da koyi ba ce a wajen Allah su wani wata duka duniya ba koyi ba ce to girman Allah da kuma mulkin shi cewa kayan nan nashi ce maka yi wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr yace wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin amma duk wannan girman halakin da Allah ke da sai guda ta inci idan ta faɗo allah sun da faɗo wata ƙasa ƙwaya ɗaya wadda zaka gani tarin ƙasa ga sunan kaya guda ne ɗaya tak a ciki allah san da zaman ta wannan ɗaya tak laka wadda ke ƙasan teku allah san da zaman kowace da ciki mai irin wannan banki irin wannan mulki a nan duniya ma aka ce akwai wanda saboda tarin iya wata ran yaga wani yaro ya ce ne kai je ka gidan ku ce ni ma na gidan ne kai wa anan kake ce ya mance cewa dan shi dan ka na cikin ka saboda yawan sa har ka mance wani a ciki to kadiba dan adam fa irin kasawa shi to Allah subhanahu wataala mu shi ya gaya mana cewa duk wani abu da gani a duniya Allah sai ya shi irin wannan mulki zai ka zai tambaye shi wai ya yake yin kaza ya zai yin kaza Allah mutum ne mutum ne wanda ya tashi ya je wuri kaza ya tashi ya je wuri kaza daga cikin gajeren misali kakka ba kanka wahala kalli rana lokacin da ta huto idan ka kira wani a maka kuna waya da shi wannan ranar ita ce shi ma ke gani wadda take ganin inda a ce za a samu wani abu a tare da ita shi a ce za a mata wata alama shi ma yadda yake ganin alama zai ganin alama ranar ba dubu bane ba a ce kowane gari da ranar shi ita ne ce watan ba dubu bane ba watan ne shi ne ɗan kai shi ne zan gani shi ne zan gani shi ne kowa zai gani to ka duba wata daya kai na tsakar gidan kun kada kai gashi nan wanda yake murye ni da kai gashi nan wanda yake gifa ni da kai gashi nan wanda yake yi da kai gashi nan wannan ɗaya daga cikin halittar Allah ne yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ka riga ba kanka wahala ka ce wai ya yake ka shine ma mu eh ibn taymiya yake ba su amsa sai ce fa yuqalu lahu a ce mishi yace al jawabu an hada kal jawabi an qawlika هل يخلو منه الأرش أو لا يخلو منه وذلك إنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه الأرش فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بالأنواع سيمان يشغى يشغى بيان يتي دكا idan aka tambaye ka irin wannan tambaya kawai mutum da zai tambaya shin Allah subhanahu wataala idan zai sauka yana buƙatar sai ya bada ƙarshen shi ko tare da ƙarshen zai sauka in dai baka da amsa akan wannan to wancan ma baka da amsa akan shi saboda Allah subhanahu wataala qadirun ala an yaf'ala ma yasha kawai ka tsaya akan wannan tawakka inna Allah yaf'alu ma yasha Allah na yin da ga dama yadda ya so abin zai kasance in ya ga dama ya sabko in ya ga dama al'amarin shi zai sabko in ya ga dama umarnin shi ne in ya ga dama duk yadda ya so haka Allah yake so kai dai me ake so gare ka kawai Allah ya ce na sabkowa ka tabbatar Allah na sabkowa ka kenan mu mizani kokari zamu mu ci riba wannan lokaci mu amfana cewa Allah subhanahu wataala ya sabkowa a gurguje sai ya ce wa yanzu yawmal qiyama yana sabkowa na tashin kiyama wa inna jahannama la yazaru yatrahu fiha hatta yadawa alaiha qadamahu jalla thanahu gidan jahannama ba ta gushe ba ana jefa mata mutananta ɗan wuta yau mana kule li jahannama halimta la'ati wa ta kulu ana zuwa mata a ce mata kin cika da ce shin akwai ƙari ƙaru halmin mazi akwai ƙari a ƙaru sai allah ɗora mata ƙawashi sai ta shi ita ce ita ce ta cika wa ƙaunin ta'ala lil'abd da wata Allah subhanahu ta'ala gabawa in mashaita ilayya harwaltu ilaika idan ka zo wurina kana tahiya to ni zan zan je wurinka a matsayin kamar gudu-gudu mai Allah subhanahu ta'ala ke nufi idan ka bi Allah sau da ƙafa kuma ka bi shi kana mai ƙoƙarin neman yarda shi da gaugawa to Allah subhanahu ta'ala zai ma rigaye ka amsa ma bukatunka biya ma bukatunka da kuma gafarta maka kina Allah subhanahu wataala idan kana gaugawa wajen kokarin bin shi to zai yi gaugawa wajen gafarta maka da kuma biya maka bukatunka shine ake ni kuma da faɗa da faɗa da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqa Allahu Adam ala surati Allah subhanahu wataala ya halitta Adam akan surar shi shine sunayen siffofin shi kawai ka tsaya nan Allah ce sami'ul basir adam shi ma na shi yana ne kamar sunayen ne kawai iri ɗaya amma kuma kaifiya ba ɗaya bane ba mazo sallallahu alaihi wasallam cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura naga ubangiji na a sura mai kyau yace wa shi ba hadin ahadis da makamancin wayannan hadisai mazo sallallahu alaihi wasallam ne ba da labari yace ga yanda Allah yace kaza ko kuma ga yanda Allah yake shi kuma kai imanin cewa la ilaha illallah hawa me yake bukata a gare ka kauka yarda ka sallama ko ka ce tunda annabi ya faɗa mu ba mu da ja kau haka gaskiya ne ya ce wa ashbazil hadis ya ce fa alayka bit taslim abin da ake bukata a gare ka ko ka sallama wastaqi ka gaskata wattaqwi ka kawwada ka bari kau ka sallama ka bar ma manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa warida da yarda ya ce wala tufassir shay'an min hadhihi hawaka kada ka yarda ka fasara wani abu daga cikin wa'annan abun da aka ba da labari da sarranka fa innal imani bi hada wajib imani da wannan wajibi ne yace fa man fassara shay'an min hada bi hawahu duk wanda ya fassara wannan abin da san zuciyar shi kawai da cewa ni a tunanina ni a ganina ni hankalina bai dauka ba yace waraddahu fa huwa jahmiyu ya mayar da wannan abu to ya zama jahmiyun ya zama jahmi wanda yake kokarin kore ma Allah siffar da siffar ta kanshi shi kuma wanda ya samu kan cikin irin wannan hakika ya shiga cikin bata muna fata Allah kiyaye mu daga irin wannan bata ya tabbatar da mu akan abin da yake so yarda da shi kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce shine kaza kuma sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi to mu ba abin da ya kamata a ce mun yi illa mu mu tabbatar mu ce haka ne gaskiya ne ko mun yarda da haka ne wannan ita ce akida ingantacciya ba a sa ka ba ba aike ka ba ka ce he ka juya abu ka gano shi a daidai hankalinka ba kuma bane kake iya gane ba kuma bane hankalin kake iya gane akwai abubuwa da yawa a halittar kama baka san bai abin yake faruwa kawai kai dai kaga abin ya salati zaka fi tsanwa shar a ce maka ya kuma jajjawu ya zama jini ka san ya faru wa zo kwantar kana zamane yanzu kawai ka je likita a ce jinin ka ya kare kai baka zubda shi ba baka san baki na yabi ba wani abu ya shigo ya shanye jinin ba kawai ka ji an ce baka jinin ka ya kare baka san bai abin yake kasance ba ya ce ma kwayan cuta suka shanye ina kwayan cuta suke a ya kamata a ce suka sha litir ɗaya litir biyu an ga wata halitta daban ta girma ta abin nan to babu amma kuma ka yarda to abubuwa da yana faruwa a tare da kai kai ma baka san bai yake faruwa kuma ka yarda amma likita ne kuma ya gaya ma wani adam ne ya gaya ma kuma ilimi ne wanda Allah ba shi ya san da shi ya gaya ma kuma ka yarda kuma Allah subhanahu wataala zai a ce zai yi kaza wai ka ce kai ka gano ya abin wannan zai kasance ko ka ba kanka aiki to wannan yana iya gadar ma wuta daga musulunci baki daya Allah kiyaye mu ibn maka fada daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah